ashirin da daidai ma darasin nau kenan eh wannan shi ne darasi na 23 cikin littafin mu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka tara za mu tashi wa fawaid muhimma fi salati ala nabi al-umma haka ne fawaid muhimma fi salati ala nabi al-umma wato matashiyar maganar mu ta yau wato waɗansu fa'idoji ne da malam ya kawo waɗanda suke da alaka da yin salati ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam a matashiyar magana ta baya mun faɗi salati ga annabi da sigogin da ake amfani da su wajen salati ga annabi wanda muka kirga siga ɗaya ɗaya har guda bakwai dukkaninsu sun tabbata daga annabi wanda duk mutum ya zaɓa wanda duk mutum ya zaɓa yawa annabi salati da ita ta yi alfa yau kuma za mu tashi fa'idoji da suke da alaƙa da salati ga annabi alfa'idatul ula fa'ida ta farko min al-malhuzi anna akthara hadhihi al-anwa min siyaghi salati alayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laysa fiha dhikru ibrahima nafsihi mustaqillan an ali وإنما فيها كما صليت على إبراهيم آه كما صليت على آل إبراهيم tara hankalin kuri guda wannan karatun layo yana bukatar nasuwa in mutum bai nasuwa ba zai fahimta sosai min al-malhuzi min al-malhuzi yana daga cikin abin da za a iya halarowa anna aksara hadhihi al-anwa min siyag as-salati alayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mafiya yawan nau'ika na sigogin salati ga annabi tsira da aminci su tabbata gare shi wanda muka karanta baya laysa fiha zikru ibrahim laysa fiha zikru ibrahim nafsihi mustaqillan an ali a inda aka amince annabi ibrahim ba tare da an kawo alinsa ba wa inna ma fiha kadai a cikin wannan sigogin كما صليت على آل إبراهيم أنت موحد أما بذاتي كما صليت على إبراهيم كدي سيدي أتي كما صليت على آل إبراهيم على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هو كما صليت على آل إبراهيم أما أتي كما صليت على إبراهيم كدي بعد أنك آل السماء باب ونه والسبب في ذلك أن آل الرجل في اللغة العربية يتناول الرجل كما يتناول غيره ممن يقول سبب ديكاو هكا إذا أنت آل فلان أتكلم لاربسي آل واني أهل واني يتناول الرجل يا كنشي شي wannan mutumin kama ya tanawalu ghairahu kamar yadda ya kunshi waninsa mimman ya uluhu cikin waɗanda suke gidansa kun gane ko idan na ce alu zaidin ya shafi zaidu da matansa da ya'yansa da jikokinsa idan na ce alu ibrahim ya kunshi shi kansa annabi ibrahim ɗin da shi da mutan gidansa an gane ko idan na ce alu muhammad ya kunshi shi kansa muhammad ɗin sallallahu alaihi wa sallam shi da mutan gidansa idan na ce alu fir'auna ya kunshi fir'auna da shi da mabiyansa gaba daya kuna fahimta da kyau wannan shine sananne a cikin lugar larabci kama fi qaulihi ta'ala kama yadda yake cikin fadin Allah ta'ala inna Allah tafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin wa qaulihi illa ala lutin nadainahum bi sahar kamar yadda Allah ya ce inna allaha safa adama wa nuha ubangiji ta'ala ya zabi annabi adam alaihi salam wa nuhan haka kuma ya zabi annabi nuhu alaihi salam wa ala ibrahima sai ka ce me idan ka zo fasara sai ka ce me da annabi ibrahim da mutan gidansa ba za ka ce ba da iyalan gidan annabi ibrahim shi ban da shi ma'ana ba cikin waɗanda Allah ya zaba iyalan gidansa kawai ya zaba wa ana ibrahima wato da ibrahim da annabi ibrahim da mutanen gidansa wa ana imrana da imrana da kowa mutanen gidansa minhu kuma fadin yana daga cikin fadin Allah ta'ala illa ala lutin najjaynahum bisahar da ubangiji ta'ala ke magana kan halakar da mutanen annabi lutu alaihi salam sai ce illa ala lutun sai dai zurriyar gidan lutu ne kawai najjaynahum su wannan mun tsa- mun tsirar da su bisa harin da asusubahi sahar shine lokacin gari ya yi shabe kai ga wayewa ba wa bil asharihum yastaghfirun as-sahar shine wannan lokacin lokacin yani waqtu tadawul as-sahur ke wa ma yamtaddu ba'dahu min al-waqt kuna bayyana da kyau wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin wannan ma'ana dai fadin annabi da yace Allahumma salli ala ali abi awfa an gane ku اللهم صل على آل أبي أوفى لوكتن دا أبو أوفى يكاو زكا دما الله تي إذن كاكر أزكا سكي مسو الدعاء خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم معنى سي مسو الدعاء تو دا النبي كربا سيتي اللهم صل على آل أبي أوفى yana nufin wa Allah ka yi salati gawa ga abu aufa da mutan gidansa ba wai mutan gidan kaɗai ban da shi ba yayin da duk aka ce alin wani ana nufin shi kansa tare da mutan gidansa wa kazalika lafzu ahlul bait haka lafazin ahlul bait ka kaulihi ta'ala rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait lokacin da mala'iku suka yi bushara ga annabi Ibrahim da matarsa cewa za ta haihu sai ta kai ta yi mamaki cewa yanzu zan haihu kenan bayan na riga na tsufa mijina ma ya tsufa yanzu haka zan aihu a alidu wa ana ajuzun wa haza ba li shaykha inna haza la shay'un aji wannan abun mamaki na tsufa miji na tsufa kuma a ce yanzu mu haihu bayan da tun cikin yarda mu haihu ba qalu ata'jabina min amri Allah suka ce yanzu kina mamaki game da al'amarin ubangiji rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum ahlul bait ai rahamar ubangiji ce da kuma wato albarkatunsa gare ku ku ahalin gidan annabi Ibrahim. To ramar ta keɓanci iyalin gidan banda shi mai gidan? Hashi. Kaga ahalin baiti a nan ya shafi Ibrahim da dukkan mutanen gidan. Fa inna Ibrahim dakhilun fihim. Annabi Ibrahim ya shiga cikin su. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ce ولهذا جاء في أكثر الألفاظ da haka yazo cikin mafi yawancin lafazza na salatin annabi kama sallaita ala ali ibrahima wa kama barakta ala ali ibrahima wannan shine abin da yazo cikin mafiya yawan lafazza wa jaa fi ba'dha a wani sashi na lafazzan kuma ibrahima nafsuhu kadai li'annahu huwa al-aslu fi salati wa zakati dan shine asali wajen yin sallah din da kuma wajen neman tsarki gare su وسائر أهل بيته إنما يحصل ذلك تبعا wato sauran iyalan gidansa kuma za su samu wannan albarkan ne da salatin ne a bisa bin annabi ibrahim da su sun biyo bayansa wajen samun wannan waje a fi ba'dha zikru hada wa hada tanbihan ala hadaini a wani lafazin a kawo wannan a wani lafazin kuma a kawo wannan dan a nuna wato ma'anar su tana da alaka da su abin da yake nufi wani lokaci za a ce kama sallaita ala ali ibrahima sai a yi shiru ya shafi annabi ibrahim da mutan gidan wani lokacin sai a ce kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima wannan sai zanto taukidi ne don da an ce ali ibrahim ma duk shi ya shiga ciki amma me yasa aka keɓance shi da an bato kafin a kawo alinsa a wani lafazi don saboda huwal aslu wa ghairuhu tabu'ul lafz duk wanda ba shi bai na bin bayansa ne cikin iyalai gidansa kun fahimci wannan da kyau idza alimta zalik malam albani ce idan har ka san haka ka gane wannan faqad ishtahara at-tasa'ulu bayna al-ulama'i an wajhi at-tashbih fi qawlihi kama sallaita ilakh لأن المقرر أن المشبه دون المشبه به yace in ka riga ka fahimci abin da na faɗa maka a baya to tambaya ta shahara wajen malamai tsakanin tattaunawa da malamai suke tambaya ta shahara wajen su an wajihi tashbihi ta yaya fuskar kamanceceniya take fi fi qawlihi kama sallaita ala ibrahim cikin fadin annabi cewa kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim لأن المقرر أن المشبه دون المشبه به domin sanannen abu ne a ilimin balaga sanannen abu ne ga masu karanta ilimin ma'ani cewa almushabbahu dun almushabbahi bihi bai kai almushabbahu bihi ba don ku gane wannan babun tashbihi shine ka kamanta wani da wani an gane ko idan na ce aiwa ne kamar zaki yake kun fahimta da kyau wane kamar gulbi yake a jumla ta farko na kamanta wane da me zaki a jumla ta biyu na kamanta wane da me gulbi mecece fuskar kamanceceniya a jumlar farko tsakanin wane da zaki jarantaka wane kamar zaki yake wajen me karfi wane kamar gulbi yake wajen me kyauta saboda gulbi yana da kyauta kamar yadda mutanabbi ke zuga saifin daula yace kalbahari yulqi lil qaribi jawahira juda wa yab'asu lil ba'id sahaiba yace shi tamfar kogi yake in kana kusa yaje ke saukar ma ruwa kuma kamanta shine wane wanda aka kamanta wani da shi shine me zaki wannan siffa da ke tsakaninsu ta kyauta wadda ita ce ta haifar da kamanceceniya tsakanin wani da zaki wato suna da kamanceceniya ta fuskar me karfi to wani da muka kamanta da wanda muka kamanta da shi wanda shine zaki wane ne ya fi samun rabo mai tsoka na wannan siffar ta jarantaka zaki wani da muka kamanta shi da gulbi wajen kyauta da wanan nan da gulbin nan wane ne ya fi samun rabo mafi tsoka na kyauta gulbi ya uwa ne dan saboda ya fi su shi ya sama muka nemi kamanta shi da shi to ga ka'ida kaga almushabbahu dun almushabbahu bi wato shi wanda aka kamanta ba da cikakkiyar siffar sama da wanda aka kamanta da shi kun fahimci wannan da kyau to sai muka zo wajen salati sai muka ce ya Allah ka yi salati ga annabi Muhammad kamar yadda ka yi salati ga wa annabi Ibrahim da iyalan gidansa wannan na nuna salatin da aka yi wa annabi Ibrahim ya fi yawa kenan sama da wanda aka yi wa annabi Muhammad haka ya kamata ya zama haka ya kamata lafazin haka ya kamata ya haifar shi ya kawo tattaunawar malamai cewa tun da aka ce kama sallaita ala ibrahim to lalle ko ina ganin a kunna janareta sannan mu ci gaba don wannan wutar da ba ta wato domin sanannen abu ne a wurin malaman balaga shi al-mushabbahu dun al-mushabbahi ne da haka sai wannan ya haifar da tattauna tsakanin malamai tun da aka ce Allahumma salli ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim abinda zahirin lafazin ke nuna wa salatin da annabi Ibrahim ya samu ya kuna annabi Muhammad yawa dan an kamanta salatin shi da wancan to gaba ga wanda ko aka kamanta da shi to lalle zai fi samu rabo mai tsokake an gane ko yace wal waqi'u huna aksu amma anan gurin kishiyar hakan shine yafi zama daidai wato abinda aka wa annabi Muhammad yafi yawa sama da wa sama da wanda aka annabi Ibrahim iz inna Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam afdal min Ibrahim domin sanannen abu ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi falala ya fi annabi Ibrahim falala wa qadiyatu kaunihi afdala أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل أنك وأجاب العلماء يوا sannan wato mun riga mun san wannan yace to ga kuma wata mas'ala shine kasancewar salatin da ake nema a yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ta zanto ita ce mafi fifikon salati sama da salatin da ta faruwa a da ko ta hasul ko wanda za ta faru nan gaba wannan shine ake nema wato muna roƙon wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatin da za a yi masa ya zanto shine mafi fikin salati sama da wanda aka taɓa yawa wani a baya amma lafazin da muke amfani da shi kuma yana ba da ma'anar kamar salatin da za a yi masa bai kai na annabi ibrahim ba tunda an ce kai masa kamar yadda kai wa wancan in kun fahimci misalin baya to ya za mu yi warware wannan wa ajabal ulama wa an zalika bi ajwabatin kathiratin taraha fil fath wal jala malaki malamai sun bada ansoshi da dama dan warware wannan matsala zaka same su cikin littafin fathul bari sharhun sahih al-bukhari ko littafin jala'ul afham fi salati ala khair al-anam وقد بلغت نحو عشرة أقوال maganganun da malamai suka bayar don warware wannan matsala sun kai maganganu goma ba'aduha ashaddu da'afan min ba'd sashin su yafi sashi rauni illa qawlan wahidan sai magana daya ita ce tafi kowace karfi fa innahu qawiyyun magana ce mai karfi wannan wastahsanahu shaykhul islam wa ibn al-qayyim ibn taymiya da ibn al-qayyim duk sun nuna wannan magana ita ce tafi zama daidai wa huwa qawlu man qala ita ce maganar wanda yake inna inna ala ibrahim fihim al-anbiya alladhina laysa fi ali muhammadin mithlu me yasa aka ce kai salati ga annabi ibrahim kai salati ga annabi muhammad kamar yadda kai salati ga annabi ibrahim da alinsa saboda me suka ce inna ala ibrahim lalle cikin zuriyar annabi ibrahim fihimul anbiya akwai annabawa alladina laysa fi ali muhammadin mithluhum wanda cikin iyalan gidan annabi muhammad kuma babu wanda shi kadai ne annabin duk wanda suke iyalan gidansa ba menene ba annaba bane ba fa iza tuliba lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa li alihi min as-salati alaihi مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء idan aka nema wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da iyalan gidansa irin salati kwatankwacin wanda aka nema wa annabi Ibrahim da iyalan gidansa tare da cewa a cikin iyalan gidan annabi Ibrahim da annabawa hasala li ali Muhammadin min zalika ma yaliku bi a nan gurin sai iyalin gidan annabi Muhammad su samu rabon da ya dace da su an gane ko na salati فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء sanannen abu ne su iyalan gidan annabi Muhammad ba su kai martaban annabawa ba wa tabaqa ziyaratu lati lil anbiya wa fihim ibrahim li muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai sai sai zanto raban da ya rage bayan an bai wa iyalan gidan annabi Muhammad raban da ya rage duk sai zanto na annabi Muhammad din ne fa yahsulu lahu min al maziyati ma la yahsulu li ghairihi sai ya samu wani abu na fifiko wanda wani mutum bai taɓa samu ba irinsa na tabbatar ba ko fahimta ba a zallata na kohun la'aka da kowa ya shiru ya mika wuya me yake nufi da wannan magana iyalan gidan annabi ibrahim alaihi salam a cikin sako annabawa kaga ga annabi isma'il ga annabi isha ga annabi yaqub ga annabi yusuf alaihi salam silsila ce ga sanan ta annabawa mai yawa iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu annabawa cikin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai da annabi amma iyalan gidan sauran ba annaba bane to sai muka nemi Allah ya yi wa annabi salati kwatankwacin salatin da yi wa Ibrahim da alayen gidansa to in aka ce kwatankwacin salatin da aka wa annabi rawun da iyalan gidansa to sai Allah ya ɗauko kwatankwacin wannan salatin da aka yi wa annabi ibrahim da iyalan gidansa gaba ɗaya a zo za a biya annabi muhammad da iyalan gidansa da aka ɗauko za a ba su sauran iyalan gidansa ba annabawa ba ne da haka duk abin da za a ba su za a ba su irin abin da ake kasa da wanda ake baiwa annabi kaga dole kenan rabon su yana da iyaka sai a iyakance musu sauran da duk ya ragowa sai a tattara a baiwa annabi Muhammad kuma ga na shi dama an yi masa shi kadai kuma an dauko kwatankwacin daudancan an bashi sai ya zanto ya kai su gaba da shi gaba kun fahimta da kyau dai da haka ko an bashi ko wanda za a ɗan yi ya ga musu gurgurdan ne tunda aran bisu ne shi ba ba annabi ba ne ba a dai yana ga masa ahlul baiti ga naka ahlul baiti ga naka saura ne shum dan a can dole ban annaba ne aka dauko gaba daya waɗanda za a ba wa annaba bane ta ga lalle sai yayi saura da yawa to idan yayi saura da yawa sai a bawa sai a ba mai gida to kuma dama an ba shi nasu shi kadai wanda ko bai yi tarayya da su a can ba kuma an ba shi kwatankwacin nasu ya salama kaga lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sai zanto shi ne mafificin kowa sai da aminci tabbata gare shi قال ابن القيم ابن القيم yace wa hada ahsan min kulli ma taqaddama wannan shi yafi dacewa sama da dukkan wata magana da ta taba gabata wato ya faɗi wannan a can inda ya sa kawo sauran maganganun wanda malam albani nuna cewa da ife ne wa ahsan minhu kuma wanda yafi wannan kyau kuma an yi kala a iya cewa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama huwa min ali ibrahim wata amsa ta biyu annabi Muhammad da da mutum tabbata gare shi shi kansa yana cikin iyalin gidan annabi Ibrahim bal huwa khairu ali Ibrahim shi ne ma mafifici a gidan kama rawa Ali ibn Abi Talha an ibn Abbas radiyallahu an kama yadda Ali ibn Abi Talha ya ruwaito magana daga Abdullah dan Abbas Ibn Hajar ya ce wannan silsilar da tafi kowace karfi daga cikin salatin na cewa Abdullah dan Abbas ya ce to hanyar aliyu bin abi talha ta fi kowace tsafta duk wani sanadi wanda yake zuwa ga abdullah dan abbas to na aliyu bin abi talha ya ce kai saboda suka ce idan ka ganshi a cikin babin tafsiri rike shi uddu al uddu alayhi bin nawajid rike shi da hakorin ka karka bari ya bata aliyu bin abi talha ya ruwaito daga abdullah dan abbas fi qawlihi ta'ala inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim وآل عمران على العالمين cikin fassara wannan aya قال ابن عباس عبد الله بن عباس yace محمد من آل إبراهيم النبي محمد yana cikin آل إبراهيم yace wa hadha nass ibn al-qayyim yace kaga wannan nassi wannan magana ce wanda ba a fadin ta da ra'ayi dan haka da Abdullah da Abu yace Muhammad yana cikin آل إبراهيم lalle hadisi ne marfu'i ba zai faɗa nan da sauransa ba in ba ya samu tabbas daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله إذا هر وني daga cikin zurriya gidan annabi Ibrahim sun shiga tare da shi wajen cewa kama sallaita ala ali Ibrahim in wani cikin zurriyarsa sun shiga tare da shi annabi Ibrahim cikin salati din fa dukulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aula to shigar annabi Muhammad ita fi cancanta فيكون قولنا سيزنتو إذا منتي كما صليت على آل إبراهيم idan muka faɗi wannan mutanawulan lissalati alaihi ya kunshi wa annabi salati wa ala sa'irin nabiyyin min zurriyyati ibrahim ya kunshi yin salati ga sauran annabawa cikin zurriyyar gidan annabi ibrahim alaihi salam thumma qad amarna Allah ta'ala an nusalli alaihi sannan kuma Allah ya kuma yi mana umarni na musamman mu yi wa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati alaihi gare shi wa ala alihi da kuma iyalan gidansa khususan kadai bi kadri ma sallaina alaihi ma asairi ali ibrahima umuman gurgudan irin abin da muka yi masa can cikin taro shi da sauran zurriyar gidan annabi ibrahim wa huwa fihim tun da shi da cikin su wa yahsulu li alihi min zalika ma yaliqu bihim sa'ilin nan sai ya dace ga iyalan gidan annabi muhammad irin abin da ya dace da sunan salati din wa yabu kalbaki kulluhu lahu sallallahu alaihi wa sallam sai ya zanto ragowar gaba ɗaya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wannan wata magana ce ta biyu banda wata waccan magana ta farko an gina ta ne akan cewa za a yi salati ga annabi Ibrahim a annabi Muhammad kamar yadda aka ga da shi da iyalan gidansa kamar yadda aka yi salati ga annabi Ibrahim da iyalan gidansa sai muka ce to in aka ɗauko salatin gidan annabi Ibrahim da iyalan gidansa aka zo za a biyo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine iyalan gidansa sauran iyalan gidansa ba su kai matsayin annaba ba dan haka rabon da za a ba su baya da yawa sai a dauka sai a biyo annabi Muhammad gaba daya ko sai ya hada da nashi da kaga duk ya fi su ke to wannan magana ta bi kuma abin da take cewa ai yayin da muka ce ya Allah ka yi salati ga annabi Muhammad da iyalan gidansa kamar yadda ka yi salati ga annabi Ibrahim da iyalan gidansa duka guda biyun annabi Muhammad ya shiga domin a nan gurin cewa a yi salati gare shi da iyalan gidansa in an tashi yin salatin gare shi da iyalan gidansa irin wanda aka wa annabi da iyalan gidansa kaga in an tashi wanda za a ba iyalan gidansa kadan ne sauran dun nashi to kuma in an ce kamar yadda aka wa iyalan gidan annabi ibrahim kuma idan an je cikin iyalan gidan annabi ibrahim duk ya fi su falla rabon da zai samu a can kuma ya fi na kowa rabon da zai samu a nan kuma ya fi na kowa kuma ga nashi da ke kadai sallallahu alaihi wasallam duk sai hada gaba ina da amincin tabbata da ni kun fahimci wannan magana da kyau ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن القيم ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم yace abin da ya sa muka ce wannan magana ta biyu ta fi salatin da aka yi wa annabi ibrahim da iyalan gidansa yayin da annabin ke cikinsu ta fi zama kamilar salati ya fi zama kamilin salati sama da salatin da za mu yi masa idan baya cikinsu kun ga maganar farko an gina ne kan cewa baya cikinsu ko saboda haka za a yi wa iyalan annabi ibrahim salati mai yawa idan an tashi rabawa alal bai tuka za su samu sauran na annabi muhammad ne amma baya cikin can to amma wannan maganar ta biyu yana ciki to kaga in za a yi salati yana ciki salatin sai ya fi kamala sama da in baya ciki to idan aka yi kuma yana cikin salatin ya zama kamilin salati in aka tashi rabo a gidan wa ya fi kowa falala shi a nan Muhammad sai a ba shi rabo mai tsoka kuma a can wanda za a yi masa shi da iyalan gidansa kadai wanda ba iyalan gidan annabi Ibrahim kuma ne shi kuma shi ne annabi kadai a gidan sauran ba annaba ba ne don haka rabon da ya samu kuma dai yana da yawa kuma sai ga salatin ya nan nunku ya nan nunku an gane ko ويطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطع yace da haka sai a nema wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati na wannan al'amari mai girma wanda yake mafi fici sama da wanda wato za a baiwa Ibrahim gaba daya wa yazharu hina idan fa'idatu tashbihi a nan gurin sai ka gane wato fa'idan da ke karkashin at-tashbihi kamancecinar da aka kulla wa jarihi ala aslihi da kuma cewa wannan tasbihi yana nan akan babin sa ba za ka yi tawilin sa saboda waɗansu da suka samu wannan sai suka yi tawilin su sai suka ce don ka'ida tun da an ce al-mushabbahu dole al-mushabbahu bihi bi sifatil jami'ati bainahuma la budda min tawili wala yace ba wani tawili ku kyale at-tashbihu ala babi anna al-mushabbaha dole al-mushabbahu bihi amma matsalar anan wurin da al-mushabbahu da al-mushabbahu bihi din da amrun wahid an gane ko annabi ibrahim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai iya zama shine al-mushabbahu kuma zai iya zama al-mushabbahu bi dan al-mushabbahu dan shi aka ce ayi wa salati irin da gidan annabi ibrahim al-mushabbahu bihi dan kuma kasancewa sana cikin zuriyar gidan annabi ibrahim bal huwa afdaluhum saboda ka at-tashbihu ala babi min anna al-mushabbah dun al-mushabbah bihi fi sifati al-jami'ati bainahuma ذلك وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره kaga yi wa annabi salati da irin wannan lafazi da ya koyar wanda ya kunshi wannan ma'ana shi ne mafi girma sama da ka nema masa yin salati ta wata wani lafazin daban ba wannan ba fa innahu idza kana al-matlubu bid du'a innama huwa mislu al-mushabbahu bi mushabbahi bihi domin idan an ce abinda ake nema shine kai masa addu'a kwatankwacin annabi Ibrahim da mutanen gidansa walahu awfar nasibun min gashi kuma yana da rabo mai tsoka a cikin wannan gidan sara lahu min al-mushabbahi al-matlub akthar mimma li Ibrahim wa ghairi sai ya zanto cewa abin da zai samu ya fi na annabi Ibrahim da dukkan ma wani wanda ba annabi Ibrahim ba wanzafa ila zalika mimma lahu min al-mushabbahi bihi a nan gurin kuma sai ya sake komawa zuwa ga asalin salatin da wanda dama shi nashi ne min al-hissati allati lam tahsul li ghayrihi sai ya kasance ya samu adadi ko rabon da wani bai samu irin sa ba fa zahara bi hadha min fadlihi wa sharafihi ala ibrahim sai ya bayyana a sanadiyar irin wannan bayani falala da matsayi da annabi da annabi Muhammad ke da shi kan annabi Ibrahim wa ala kullin min alihi da kuma kan dukkan wani ma wanda yake cikin zuriyar gidan annabi Ibrahim wa fihim an-nabiyun tare da cewa a cikin su duk da annabawa duk da haka annabi zai samu falala da girman da ya fi nasu gaba daya ma huwa laiqu bihi irin abin da ya dace wa sarat hadhihi salatu dallatan ala hadha at-tafdil sai zanto wannan salati da annabi ya koyar yana nuna wannan fifiko na annabi wa tabi'atun lahu kuma tana tana biyayya gare shi wa hiya min mujibatihi wa muqtadiyatihi salati ga annabi yana cikin abin da ke wajabta falala ga annabi yana cikin abin da ke tabbatarwa annabin falala fa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira ya Allah kai salati gare shi da iyalan gidansa kai musu taslimi mai yawan gaske to jifa duk irin wannan bayani daga makarantarwa makarantar ibnu qayyim ibnu taymiya amma duk da haka sai a zuwa ce ibnu taymiya baya san annabi tun da muka faro littafin zuwa nan daga makarantar ibn al-qayyim muke ban fita ko ina ba ibn al-qayyim kuma shekaru goma sha biyu ko sha shida yi tare da ibn taymiya a cikin kurkuku ba wanda karatu ba abin da yake a wurin malamin sai koyi wannan amma duk da haka sai a zo a faɗa mana sai a ce wai ibn taymiya baya san annabi ibn al-qayyim baya san annabi wannan makiya waliyan Allah ne makiya ahli ne dan Allah ka ji maganar su yanzu wannan magana dan Allah ta yi kama da ta muke yin annabi yana akwai adalci da insafi a duniya wato idan kana so ka gamsar da duniya cewa ibn al-qayyim ko ibn taymiya baya san annabi abu kadan zaka mai saukin gaske ibn taymiya yana da littattafai waɗanda inda za a tarawa ɗaya daga cikin mu har ya mutu yana karatu ba zai iya karanta ibn al-qayyim yana da littattafai haka masu yawa to ka zo ka ɗauki littattafan nan nasu mai yawa ka samu shafi daya ko rabin shafi inda ka samu wata kalma ta batanci ga annabi ko iyalan gidansa ka yi foto start ɗinta ka rabawa duniya kuma littafin ya zanto na ibn taymiya ne ko na ibn al-qayyim dan Allah ka kalubalanci duk wanda yake zagi ibn taymiya ko ibn al-qayyim ka ce masa yi haka wallahi ba za su iya ba za su samu wannan magana ba za su same ta ba وجزاه أن أفضل ما جزى نبيا عن أمته هل يزنى النبي صلاة يتي يا الله كي مسا ساكمكو da mafificin abin da ka taɓa yawa na annabi sakamako game da al'ummarsa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid da wannan ya rufe maganarsa da salatin da annabi ya rufe maganarsa. bayan ya gama duk sharhin da zai yi wanda Nasiruddin Albani ya shiru kaɗan ne daga ciki ba duka ya kawo ba wannan fa'ida farko kenan daga cikin fa'idar yin salati ga annabi kaga wato kenan har kullum ka san addu'a ka san salati tare da ma'anarsa wannan zai sa ka natsu cikin ibada yanzu duk wanda yake furta yin salati ga annabi idan ya rika hararo ma'anonin da muka ambata a baya sai ya rika jin ɗanɗanon ibada a cikin zuciyarsa saboda wanda lafazin aka karantar da shi bai san ma'anarsa shi yasa har kullum karatu ke raye zukatan mutum sai ya ƙara kulla alaka tsakanin ka da abin alfa'idatu saniya fa'ida ta biyu wa yara alqari wa anna hadhihi as-siyagha ala ikhtilafi anwa'iha فيها كلها الصلاة على النبي صلى الله على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته معه صلى الله عليه وآله وسلم yace mai karatu zai gane cewa dukkan sigogin da muka ambata baya na salati ga annabi tare da bambancin nau'ikan su dukkaninsu sun kunshi yin salati ga iyalan gidan annabi da kuma matansa da zurriyarsa tare da shi annabi falizalika malai to don haka falaisa min sunnati baya cikin sunna wala yakunu munaffizan lil amri nabawi mutum ba zai zanto ba ya zartar da umarnin annabi na cewa ku yi min salati man iktasara ala qawlihi wanda duk ya takaita akan fadin sa cikin salati allahumma salli ala muhammad albani ce duk wanda ya wannan ba sunna ne ba haka duk wanda ya wannan bai zartar da umarnin annabi wanda ya umarce ka cewa ka yi salati dan da annabi ya ce ku yi min salati cewa qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kai kuma sai ka zo ka ce allahumma salli ala muhammad sai kai shiru ka yi salati albani ce wannan baya cikin sunna sannan baka zartar da umarnin annabi ba dan annabi ya ce kai masa salati shi da ahalin gidansa kai kuma sai kai masa salati shi kadai baka shigar da ahalin gidansa ba duk sigar da annabi ya koyar ko ya shigar da ahalin gidansa tare da matansa tare da sigogin duk mun karanta su a baya duk wanda yake so kaga zan nemi kasar din baya kenan dan ya ji sigogin gaba ɗaya ya sake bibita su wanda ku yake da littafi zai buɗa ne kawai kun fahimta da kyau fahas wato ya dakata a nan gurin balla budda min al-itiyani bi ihda hadhihi siyasi dole mutum ya kawo ɗaya daga cikin sigogin da muka ambata a baya kamilatan cikakkiyar siga kama ja'at anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da ta zo daga gare shi la farqa fi zalika bayna at-tashahhud al-awwal wal akhir ba bambanci tsakanin tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu ko ce sai ta sanin salati ga annabi wa huwa nassu al-imam ash-shafi'i fil umm wannan shine nassin abinda imam shafi'i ya tabbatar cikin littafin sa al-umm fa qala yati wa at-tashahhud fil awwal wa ath-thaniyati lafzun wahid imam shafi'i kenan yace ita ta hiya a ta farko da ta biyu lafazinta duk ɗaya ne la yakhtalif ba a san bambanci wa ma'ana qawli at-tashahhud da nace idan kana son ka gane me nake nufi da at-tashahhud kuwa ina nufin at-tashahhud wa salatu ala nabi sallallahu alaihi ina nufin tahiyya hada da salati ga annabi la yujzihi ahaduhuma an al-akhar ɗayan su baya wadatarwa sai ka kawo ɗayan kar ka ɗauka ka yi tafiya ba ka yi salati ga annabi ba ka yi tafiya imam shafi ya ce san ba ka yi ba rabi kai kun ji makarantar ahalus sunna yake imam shafi ya ce ba yanda za a yi kai tafiya ba ka kawo salati ba kaga ce nan maganganu da dama na fuka hawa da suke ganin ana yin tahiya tare da salati a tahiya ta biyu amma a tahiyan farko ba lallai sai kawo annabi salati ba da ka zo assalamu alaikum wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ka dace ta annan gudu imam shafi yace san bai ba sai ka kawo salati sai ka ce allahumma salli ala muhammadin wa ala har zuwa ka yace la yujzi la yujzi ahaduhuma an al-athar la yujzi ahaduhuma an al-athar dai in baka yi wa baya wadatar da dan uwansa baya wakiltar dan uwansa kowanne sai ka kawo shi ba bambanci tsakanin tafiyar farko da ta biyu kowace sai ka karanta masa salati babu mace tsakanin tahiyya cikin sallan fadila da tahiyya cikin sallan nafila kun fahimta da kyau wa amma hadithu kana la yazidu fi rak'atayn ala tashahhud waɗansu malaman suna kafa hujja da cewa idan annabi sallallahu ya zo tahiyya baya ƙara idan a raka'a ta biyu baya ƙara wani abu akan at-tashahhud din nan baya kawo salati fa huwa hadithun munkar malai yace wannan hadisi ne munkari والمنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حقق كما يدعى إمام السيوطي المنكر شيني الذي روى غير الثقة wanda rawi ghairu thiqa wanda ba amintacce ba ya ruwaito rawun da an san shi da rauni ya ruwaito hadisi mukhalifan kuma da ya ruwaito ma ya sabawa waɗanda suke mahaddata ba ma wai ya kaɗai ta fushi kaɗai kaga ko da ya kaɗai ta ba za a karɓi hadisin sa mutum da gairu suka ne amma kuma bayan haka ma ya saba wa amintattu su amintattu sun ce annabi ya ce kaza wani zo ce a a annabi ya ce su amintattu sun ruwaito annabi ya fa'idantar da a faɗi ta hiya da salat shi kuma ya zo ce annabi bai taɓa karawa ba kaga ya saba wa wanda suka fi shi hadda da haka sai a je shi sai a aje shi yake guda kama haqqaqtuhu fi dha'ifa yace kamar yadda na tabbatar na yi hakikin wannan hadisin na bayyanar da zai fancin su cikin sulsulatul ahadithu dha'ifa jerin hadisi na 5816 wato bai riga ma ba a riga ma an buga shi muke malam yace wa inna min ajaibi hadha zamani yana daga cikin ababen mamakin wannan zamani wa min al-fawda al-ilmiyyah fihi yana daga cikin rudi na ilimi da mutane suka samu kansu a ciki rashin tsari wajen tafarkin neman ilimi ko binciken ilimi an yi juro a ba'adun na a samu wani mutum ya taurare wa huwa ustaz muhammad ishaq ishaq an-nashashibi shine wani mutum mai wannan suna fi kitabihi cikin littafin sa al-islamu sahihu mutum ya zo ya taurare ala inkarin salati alal ali ya zo yi inkarin salati ga alin gidan annabi Muhammad fi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam wajen yin salati ga ga annabi Muhammad ala ragam min wurudi zalika fi sahihaini tare da cewa hakan ya zo a cikin Bukhari da Muslim wa ghairihi ma da wani su an jam'i min sahabati daga taro jama'a masu yawa na sahaba minhum ka Abu Ujra وابو حميد الساعدي وابو سعيد الخدري وابو مسعود الانصاري وابو هريره وطلحه بن عبيد الله duk wannan suna cikin waɗanda sun ruwaito hadisin da yake tabbatar da Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kawai wani ya zo ya yi inkarin waɗannan hadisi wa hujjatuhu fil inkar hujjar da ya dogara da ita wajen inkarin wannan hadisi أن الله تعالى لم يذكر في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا yace Allah bai ambaci wani ba tare da annabi cikin faɗin sa sallu alaihi wa sallimu taslima yace bai ce ba sallu alaihi wa ala alihi wa sallimu taslima wa Allah bai faɗi haka ba da haka ba za a ƙara alul baiti ba thumma ankara wa balaga yazo yayi inkari ya zurfafa wajen inkarin sa bil inkar an ya kuna sahabatu kar sa'aluhu sallallahu alaihi wasallam zalika su'al wa yana ganin hadisin ma da yake cewa sahabbai sun zo sun tambaya annabi ya zame muka salati annabi ya ce qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad shi bai tabbata ba wurin sa wannan tambayar ma su sam ba zai yi sahabbai su yi ta ba saboda me li'anna salata ma'rufatul ma'na indahum yana ganin shi salati sanannen ma'ana gare shi a wajen sahabbai ba sa bukatar su tambaye annabi wa huwa du'a ma'anarsa kuma shine addu'a fa kaifa yasalunahu dan me hasu sun je sun tambaya annabi kuma ba nan sallah wa hadhihi mughalatatun makshufa ban sai da zan fassara wannan da Hausa ba mughalata kawai ka faɗi ƙarya wato ka kawo jahilci ka ce masa ilimi yace wannan jahilci ne makshufa a zahiri kowa ya gani ya san jahilci ne wannan لأن سؤالهم لم يكن على معنى الصلاة عليه tambayar da annabi da sahabbai suka wa annabi ba tana tambayar shi ma'anan salati bane an gane ko ba tana tambayar shi ma'anan salati bane ba hatta yari da ma zakaruku ballantana abin da ya faɗa ya zo ya tabbata a nan gurin na cewa ba yadda za a ce ba su san ma'ana ba wa inna ma kana an kaifiyatu salati alayhi su sun tambaye annabi ne kaifiyar salati dan sun ce kaifa nusalli alayka kaga as-su'alu an al-kayfiyati la an al-ma'na wal ma'na shay' wal kaifiyatu shay ka iya sanin ma'anar abu ko wasu kuma ka san kaifiyarsa ba yanzu cikin manan da an ce hannu akwai wanda bai san ma'anar hannu ba kowa ya san ma'anar an fahimta ku amma idan aka ce hannun agogo kiran rashi mai suna kaza sai zanto kaifiyarsa anan mun jahilce ta sai in mun san wannan agogon kiran rashi mai suna kaza sannan za mu san kaifiyar yadda hannu yake siriri ne mai kauri ne dogo ne ya yake duk ba sani an bai da ku da an ce gida akwai wanda ya jahilci ma'anin gida a nan gudun kowa ya san ba'adar gida amma gidan zaidu da ke kofar waika a layi na kaza kaga ba wanda zai san kaifiyar gidan fadinsa adadin dakuna bene ko rashin bene ina ke kallo yanzu nan duk mun jahilci ne kaifiyar amma ma'anar ba mun san ma'anar da an ce wani na da gida mun san meye ma'anar gida ba wanda zai jahilci gida ba yanda za a ce wani na da gida kuma dan adam ne ka fahimci cewa ana nufin yana da shekara irin wanda kurci yake kwana a ciki ta san gida ne a kasa an fahimta ku to kaga sahabbai ba wai ma'ana suke tambayar annabi ba me suke tambaye shi kaifiya amma ma'anar salati sun riga sun santa shi wancan kuma yana jahil yana yana inkarin wayya za a ce sahabbai masu tambaya annabi ma'anan salati ai sahabbai ba jahilai bane ba sun san ma'anan salati shine addu'a albani ke ce musu kaga zahiri ke ba ma'ana suke tambaya ba kai fiye suke tambaya yadda za a yi amma sun san me ma'anan salati yanzu ya rage su san yaya za a yi shine abin da suke tambayar annabi an gane ko wa innama kana an kayfiyatu salati alayhi suna tambayar annabi ne salatin yaya kaifiyarsa take kama da a fi jami'in riwayati kamar yadda zo a cikin dukkan ruwayoyi alama sabaqat al-isharatu ilai gurgurda yadda ishara ta riga ta gabata zuwa gare shi wa hina idan fala gharabata idan ko tambayar su ta kaifiya sai to kaga ai ba abun mamaki li'annahum sa'aluhu an kayfiyatin shar'iyya su sun tambaye shi ne kaifiya ta shari'a lafazi na shari'a wanda shari'a ta tanada a yi amfani da shi in za a yi salati gare shi la yumkinuhum ma'rifatuha illa an tari illa min tariqi shari'il hakim al alim babu yadda za a yi su san wace kaifiya ce a shari'ance ake wa annabi salati da ita ba da za a yi su san wannan sai sun koma zuwa ga mai shar'antawa shine Allah al-hakim mai hikima al-alim ko masani za su koma zuwa ga Allah ko ta hanyar annabi dan annabi shine wasu tsakaninsu da Allah وهذا كما لو سألوه عن كيفية الصلاة المفروضة wannan daidai yake da a ce sun tambayi annabi kaifiyar sallah ta wajibi bi misli qawlihi wa aqimus salah in an dauki kalmar wa aqimus salah a cikin qur'ani kaga suna da bukatun tambayi kaifiyar ya ake sallah din fa inna ma'rifatahum li asli asli ma'na salah kasancewar kawai sun san ma'anar kalmar as-salah ta asali fil lugha a larabci لا يغنيهم عن السؤال عن كيفيته الشرعية wannan baya wadatar da su dole sai sun tambaye kaifiyarta kuma ta shari'a wa hadha bayyinun la yakhfa bala yace wannan abu ne a bayyane baya koyuwa wa amma hujjatuhu al-musharu ilaiha fala shay hujjarsa kuma da ya nuna mana can baya wanda yake nuna cewa yayin inkarin waɗancan hadisai wannan ba hujja ce ta komai ba ذلك لأن من المعلوم عند المسلمين malam ce domin sanannen abu ne a wurin musulmai annan nabi sallallahu alaihi wa sallama huwa al-mubayyin li kalam rabbil alamin annabi shine ke bayyana wa mutane maganar ubangiji kama qala ta'ala wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ce mun saukar maka da zikiri dan ka bayyana musu ma'anarsa faqad bayyana sallallahu alaihi wa sallama kayfiyata salati alayhi annabi ya bayyana mana kayfiyar da ake masa salati wa fiha dhikrul ali a cikin kaifiyar kuma mun ga akwai ambatan alin gidan annabi fa wajaba qabulu zalika minhu sai ya zama wajibi mu karba haka saba alqur'ani duk abin da annabi zo da shi ya tabbata ke zo da shi dole ko da abin babu shi cikin qur'ani saboda haka hujjar shi cewa wai da Allah ya ce sallu alaihi wa sallimu taslima bai ambaci alal baiti bai ce sallu alaihi wa ala alal baiti can da faɗi haka ba za a yi ba malam ce wannan jahilci ne ya manta da cewa Allah cewa ma ata kuma rasulu fa kuzuhu abinda annabi sa da shi ku karba duk da qur'ani bai kawo adalci cikin salati ba amma annabi ya kawo da kansa sai ake karba idan aka ci karba yanzu ba a saba qur'anin ba kenan ba kuma an saba qur'ani dan qur'ani ya ce ma ata kuma rasulu fa kuzuhu sannan ga annabi da kansa ya ce ala inni utitul qur'ana an bani alqur'ani wa mithlahu ma'ahu da kwatankwacin sa sarin me ya kwatankwacin sa kuma shine hadisi hadisi kuma saukakke ne yadda qur'ani yake saukakke hadisi wahayi ne yadda qur'ani yake wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi Allah ce wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya saukar maka da littafi shine qur'ani wal hikmata ya saukar maka da hikima ita ce sunna annabi kuma ya zo dan ya karantar da littafin ya karantar da sunna din kuma يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يا زودن يكويد الكتاب شين القرآن يكويد الحكمة إتتي سنة to sai muka karɓi ɗaya muka ki karɓar ɗayan shin ɗayan da muka karɓa zai wadatar da mu zai mana amfani matukar mun yi wurgi da ɗayan ɗayan ba zai mana amfani ba dan mun raba tsakanin Allah da manzon an gane ko albani ce wadai ta shiri ma za ya kolon na shashi bi ban sani ba malam na shashi bi me zai ce wa kad yaghtarru bi bahri kalamihi ila zai rudu da rusasshiyar maganarsa ta ƙarya me zai ce fi man asa an yunkira tashahhud fi salati idan aka samu wani ya zo ya ce to ni ko ban yarda tahiya ba a cikin sallah aw an kara dan yace saboda a ce saboda me yace saboda a cikin Qur'ani babu ba shi ke ya zai ce idan wani ya zo in karanta hiyar ma gaba ɗaya yace ni ba zan yi ba sai saboda me yace a cikin Qur'ani babu sai ce a to ai ba zai yace to kai kuma kai inkarin salati ga ahlul baiti dan kawai babu shi a cikin alqur'ani kaza za ba wannan ilzami ne albani ce me zai ce idan wani zo in karanta hiya au an kara alal ha'iz sarka salati ko aka zo aka samu wani ya zo ya ce mai haila a ba wai za ta daina sallah ba ta ci gaba da yin sallarta wasawm da azumi fi haidha cikin kwanakin hailarta bidawa anna Allah ta'ala lam yadhkur at-tashahhud fil qur'an kawai mutum ya zanto hujjarsa anan shine Allah bai ambaci hiya ba cikin alqur'ani wa innama zakara al-qiyam war ruku'a was sujud ya ambaci tsayuwa da ruku'i da da kuma wato ainihin a sujuda ko zaman ma ba a ambata ba wa annahu ta'ala lam yusqit bil qur'ani salata wa sawm al ha'id kuma a cikin alqur'ani Allah bai yafi sallah da kuma azumi ga mai haila ba sai a cikin hadisi to idan wani zo dauki hujja da qur'ani kadai ba ruwan da hadisi kafa hujja ya na shashi bi zai ce da shi fal wajibu alaiha al qiyam bi zalika sanannen abu ne wajibi ne wato mace ta yi waɗannan al'amura fa hal yuwafiquna hadha al-munkir fi inkarihi shin zai dace da wannan mai inkari cikin inkarin sa mutumin da yi inkarin mace ta bar sallah mutumin yayi da inkarin mace ta bar azumi dan tana cikin kwanakin haila kawai dan hujjar bai zo cikin alqur'ani ba aw yunkiruna alaihi zalika ko kuma zai inkari ga waɗancan mutane sai kai wannan abin da kuka kawo bid'a ce dan me za ku ce mace ta sallah tana haila ta yi azumi tana haila mu bai yadda da wannan ba zai kyale su ko zai musu inkari fa inkarul awwal in har yi musu inkari kuwa an gane ko wa zalika mimma la narjuhu idan yayi inkarin tahiyya yayi inkarin mace ta yi sallah yayi inkarin barin da mace za ta yi wa sallah lokacin suke kwanakin haila yace wa zalika mimma la narjuhu wannan ba wa fatan ya samu kansa amma inda zai haka in ya kasance hakan fakar dallo dalalan ba'ida to shi da duk wanda suke tare da shi sun bata bata mu bai wa kharaju an jama'atul muslimin sun fita daga cikin sauran musulmai sun zama daban kawai an gane ku wa in kana al-akhar in ko suka zanto a'a wato suna ɗaya gefen faqad wafaqu wa sabu in suka ce kai tahiyya da bata zo ba cikin qur'ani sai an yi ta dan hadisi yanzu ko mu lallai ta bar sallah in tana cikin haila da azumi in tana cikin haila ta bar azumi in tana cikin haila saboda ya tabbata cikin hadisi in suka ce haka to sai a ce to kai ma kuma dole ka shigar da alul bait wajen salati dan ya tabbata cikin hadisi ba haka bane ba in ko ya yadda da wancan bai yadda da wannan ba kaga ya sana ku dinki a fato min nan zuwa da kitabi wa takfurun bi ba'd kaga ya sana ku yace in sun kasance ɗayan to fakar wafa wufi kuwa samu to sun dace da daidai kuma sun samu sun samu sawaba cikin abin da suke fa ma raddu bihi ala al-munkir wa huwa radduna ala an-nasashi duk abin da suka yi wa shi mutumin can wanda yake inkarin tahiyya cikin sallah abin da suka mayar masa da martani da shi shine martanin mu kuma da shi zamu mayar wa nasashi bi ansa da shi abin da yake a can shi zamu ce masa wa kada bayyana laka waje hazalik mun riga mun bayyana maka fuskar haka fa hazari ayyuhal muslim malai ce ka kiyaye kanka ya kai musulmi an an tuhawila fahama alqur'ani mustaqillan an sunna ka ce zaka fahimci alqur'ani shi kadai ba tare da ka hada shi da hadisi ba fa innaka lan tastati azalika babu yanda zaka ka isa ka iya yin haka din walau kunta fil lugati fi fi zamanika ko da kai ne sai bawahin zamanin ka wajen sanin larabci wa hakal misala amamak ga misali nan a gaban ka mun kawo maka yanzu fa inna nashabi nashabi hadha kana min kibari ulama'i lughati fil qarn hadha yace wannan malam nashabi din yana cikin manyan malaman lugar larabci a wannan karnin da muke ciki fa anta tarahu qad dalla amma ga shi yanzu kaga yadda ya fata a sarari hina sarra bi ilmihi fil lugha yayin da ya rudu da ilimin sa na harshen larabci bai gwama ya shi da ilimin hadisi wa lam yastayin ala fahmi alqur'ani bi sunna bai nemi taimako na sunnar manzon Allah ba wajen fahimtar qur'ani bal innahu ankaraha inkarin sunnar yayi kama arabta kamar yadda ka riga ka sani wal amsalatu ala ma naqulu kathiratun jidda malai ce misalai kan abin da muke faɗa suna da yawa la yattasimu maqamu li dhikriha ba yanda za a yi wannan sarari ya iya ba da dama a ambace su gaba daya wa fi ma sabaqa kifayatun wallahu al-muwaffiq cikin abin da ya gabata akwai gamsarwa Allah shi ne mai gaman mai gaman kasa kun ji fa'ida ta biyu al-fa'ida ta salisa fa'ida ta uku da ta kunshi salati ga annabi ويرى القاضي أيضا أنه ليس في شيء منها لفظ السيادة mai karatu zai ga cikin dukkan lafazan da muka kawo cewa annabi ya koyar a yi masa salati da su babu wata kalmar sayyidina a ciki ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية da haka malaman ƙarshe suka yi saɓani dangane da halaccin ƙara kalmar sayyidina wajen salatin ibrahimiyya ولا يتسع المجال الآن لنف- لنفصل القول في ذلك ما ce fagen ba zai ba mu dama ba yanzu mu rarrabe maka zance a cikin haka wa zikiru man zahaba ila adami mashru'iyyatiha ko mu kawo maka ambatan waɗanda su ba su yadda ba a tsara kalmar sayyidina din ittiba'an li talimin nabi sallallahu alaihi wa sallam al-kamil wato suna masu biyayya ga abin da annabi ya koyar wanda koyarwarsa ita ce kamilar koyarwa اتباعا لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الكامل لأمته وتتككر كوير وعد النبي يوى الأمة حين سئل عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم يا عند aka tambaye shi game da kaifiyar yi masa salati fa ajaba amiran bi qawlihi sai ya ansa wannan fatawa yana mai umarni da cewa qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad zuwa ƙarshe bai kawo kalmar sayyidina ba an gane ku ولكن أريد أن أنقل إلى القراء الكرام هنا رأي الحافظ ابن حجر الأسقلاني يتي يقوم سكراتو ما سجر ما أبن نكي سوء انكاومكو أنا شيني مغانا الحافظ ابن حجر الأسقلاني في ذلك أقام دا ونم بابي نآ قال كلمة سيدنا تكين لا تكوب ذا قاربا باعتباره أحد كبار علماء الشافعية na ɗauko maganarsa yana mai izina da cewa yana ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar shafi'iyya aljami'i na bainal hadisi wal fiqh wanda in ka ta sa malaman fiqh za ka saki in ka sa sa malaman hadisi za ka saki fa qad sha'a lada mutaakhir shafi'iyya ya yadu a cikin malaman karshe na yan shafi'iyya khilafun ha khilafu hadha ta'lim an-nabawi al-karim sabanin abin da annabi ya koyar su suna ganin a ƙara kalmar sayyidina to zai ba su ansa da kalmar dan uwarsa dan shafi'iyya kuma wanda yana cikin malaman hadisi kuma da cikin malaman fiqh shine Shaykh Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani فقال الحافظ محمد بن محمد ابن محمد الغرابيلي وكان ملازما لابن حجر wannan malami Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Gharabili yana cikin wanda suke lizuntar majalisin Ibn Hajar al-Asqalani qala rahimahullah ga abin da ya faɗa wa min khattihi na qalb yace daga rubutunsa ne na ciro kai tsaye malam Albani ke wannan magana rubutunsa na hannunsa ba ma wai an buga littafin bane ba a kasa yake wa homi maktubatul maktabatul zahiriya dan rubutun na hannun nasa yana nan a yadda yi shi ranar da yake ba a buga shi a littafin bugun zamani ba a ajiye a ɗakin ajiye littattafai da ke birnin Damascus na maktabatul zahiriya a zahiriya library ga abin da shi wasu ila an tambaye shi ayil hafiz ibn hajar an tambaye hafiz ibn hajar al-asqalani amta Allahu bi hayatihi wato Allah ya daɗaɗa wa al'ummar musulmai ta hanyar rayuwarsa an sifata salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati an tambaye shi wato kaifiya ko siffar yiwa annabi salati cikin sallah aw kharij salat ko wajen sallah sawa'un qila bi wujubiha aw nadabiyyatiha sawa'un mun ce yin salatin wajibi ne ko dai mustahabi ne abinda muke so yaya za a yi wa annabin salati a cikin sallah ko wajenta هل يشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة في شرط دين من صلاة سيئة صفا النبي تيوى سيدنا كأن يقول مثلا كما يتي اللهم صل على سيدنا محمد أو على سيد الخلق أو على سيد ولد آدم أو يقتصر على قوله اللهم صل على محمد كومي صلاتي كو زي اللهم صل على محمد با سيتي سيدنا كو سيد الخلق كو سيد ولد آدم با وأيهما أفضل sannan wannan su yafi wani falala al-ityanu bi lafzin siyadati li kaunihi li kauniha sifatan sabitatan lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanne yafi falala shin mu kawo lafazin sayyidina din nan dan kasancewar wannan kalma ce wadda ma'anarta take luzuntar annabi cewa shi shugaba ne aw adamul ityanu bihi ko ko ba sai kai mun kawo wannan lafazi ba li adamu wuridi zalika saboda kawai bai taba zuwa ba fil asari cikin rawayoyi wanne ya kamata mu yi mu lura da matsayinsa mu ba shi kalmar sayyidina ko mu tsaya a koyarwarsa kar mu kawo kalmar sayyidina tunda bai koya mana ba har tambaya ta ilimi daga jin wanda ya tambayar malami ne kuma ya tambayi malami dan uwansa fa ajaba radiyallahu anhu ibnu hajar yace na'am ittiba'ul alfazil ma'surati arjahu bil lafizza wanda suka ruwai da suka zo daga bakin annabi arjahu shi ya furin shi ne mafi rinjaye wala yuqalu nan gurin ba za ka ce ba la'allahu taraka zalika tawadu'an minhu sallallahu alaihi kamar da yan bid'a suke cewa wai suka ce annabi ya ce kulu allahumma salli ala muhammad bai ce ba sayyidina dan tawadu'un sa ibn hadar yace ba za mu ce ba aiki bai ce kalmar sayyidina ba dan saboda fadin haka na na kulu in mutum ya ce mana haka sai mu ce law kana zalika rajihan da a ce kawo kalmar sayyidina din nan shine zance mafi rinjaye laja'a an sahabati thumma an tabi'ina da ya zo daga bakin sahabbai sannan kuma tabi'ai ولم نجد في شيء من الآثار أن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك yace babu wata riwaya da muka taba gani daga wajen wani sahabi ko daya ko wani cikin tabi'i kala zalika wanda ya taba cewa Allahumma salli ala sayyidina ma a kasarati ma warada lahum min zalika tare da yawan abin da ya zo daga gare su na salati ga annabi wa hadha al-imam shafi ibn hadar yace ga imam shafi a'la Allah darajatahu Allah ya dauka darajarsa وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم yana cikin mafiya yawan mutane wajen yawa annabi sallallahu yana cikin mafi yawan salati ga annabi cikin mutane qala fi kutubati kitabihi allazi huwa umdatu ahli mazhabihi ga abin da ya faɗa a cikin hudubar da yawa littafin sa muqaddimar da yawa littafin sa wanda shine shishiken mutanen mazhabarsa gaba daya yace allahumma salli ala muhammad bai ce ba sayyidina ila akhir ma addahu ilayhi ijtihaduhu zuwa karshen abin da ijtihadin sai kai shi wa huwa qawluhu shine fadin sa kullama zakarahu zakiruna wa kullama ghafala an zikrihi ghafiluna wa kullama istanbata zalika waqaha wannan abin da ya faɗa ke karshen maganar shafi'i ibn hajar yace wa ka'annahu istanbata zalika min al-hadith as-sahih wato cewa Allah ka yi salati ga annabi Muhammad kullama zakara fa zakirun yayin da duk masu zikiri suka ambace shi masu ambato suka ambace shi wa kullama ghafala an zikri al-ghafiluna yayin da duk gafalallu suka gafalta ba su ambace shi ba ya Allah ya masa salati kaga yana mutu ba adadi kenan an gane ko to wannan magana sun cewa ba adadi shine ke cewa wannan ijtihadin sa ne yayi fakar sabata yace wa ka'annahu istanbata zalika kamar ya yi istinbatin wannan ne min alhadisi sahih daga hadisi sahihi alladhi fihi wanda a cikin hadisin akwai fadin annabi cewa subhanallahi adada khalqi wato tasbihi ya tabbata ga Allah tsarki ya tabbatar ma Allah adadin halittarsa fakar sabata annahu sallallahu alaihi wa sallam qala li ummil mu'minin ya tabbata annabi ya faɗa wa uwar mummunai wa ra'aha qad aksarat tasbiha wa talatu ya ga ta yawaita tasbihi ta tsawaita shi sai yace laqad qultu ba'daki kalimatin bayan na fita daga wurinki na faɗo dan su kalmomi law wuzna bima qulti la wazanat kunna da za a kwatanta su a auna su da abin da kika faɗa da na wasu rinjaye fa zakara zalika sai ya ambaci wancan subhanallahi wa bihamdihi ajr khalqihi dinnan وكان صلى الله عليه وسلم يوجبه الجوامع من الدعاء annabi kuma yana daga cikin abin da yake burge cikin addu'a shine aljawami wato takaitattun kalmomi amma masu cike da ma'ana kun gane duk wannan bahari da zana cikin maganarwa maganar hafiz ibn hajar yace wa qad aqad al qadi iyad baban fi sifati salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam fi kitab shifa al qadi iyad ya kulla babu cikin littafinsa ashifa bi tarihi huquqil mustafa ya kulla babu da ya kunshi siffar yadda ake wa annabi salati wa naqala fihi asaran marfu'atan an jama'atin min as-sahabati wa tabi'in ya rawaito hadisai zuwa ga annabi daga taro da yawa cikin sahabbai da tabi'ai laysa fi shay'in minha an ahadin min as-sahabati wa ghairihim lafzu sayyiduna cikin duk abin da qadi iyad ya rawaito daga sahabbai da tabi'ai wanda su kuma suka ce annabi ya faɗa na sigar salati a cikin ɗaya daga cikin su kalmar sayyiduna bata zo ba kaga nan gurin kuma ya zama hujja kan yan malikiya nan take tunda a shifa dai ana ta karanta shi duk cikin sigar lafazin da ya zo babu inda aka ce sayyiduna saboda haka duk wanda ya karanta kaga bid'a yake منها دقتك حديث علي أنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واتو أكو حديث علي يا كسنتينا كويا ومتاني كيفية صلاة النبي فيقول سيتي اللهم داه المدعوات وبار المسموكات اجعل ثوابك صلواتك ونوامي بركاتك وزائد تهيتك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق wannan salatin Ali bin Abi Talib da aka ruwaito kenan yana karantar da mutane abinda qadi iyad ya kawo ya kafa hujja da shi a cikin nan babu kalmar sayyidina dan ga abin da ya faɗa Allahumma dahil mad'uwat wa baril masmukat ij'al thawabika salawatik wa nawami barakatik wa za'ida tahiyyatika ala muhammadin abdika bai ce ba ala sayyidina muhammadin abdika wa rasulika an gane ku sai ce kuma alfatihu lima ugurika kun fahimta da kyau a nan gurin da hujja ta tabbata da annabi bai karanta da kalmar sayyidina ba ali bin abi talib bai karanta da kalmar sayyidina ba to shi kansa wannan salati da aka jingina wa ali bin abi talib ɗaya ne daga cikin biyu ko ya zanto cewa riwaya ta tabbata da shi Ali bin Abi Talib ya koyar da shi kaga sai zanto wannan lafazi ne da ya kawo shi da ijtihadin sa lafazza guda bakwai da muka karanta a darasin baya kuma wannan lafazi ne da annabi ba da umarni ce kulu daga bakin su tsakanin abin da sahabi ya faɗa da ijtihadin sa da wanda annabin ya faɗa da umarni shi da kansa wanne za a rinjaye sa na annabi in wannan ya tabbata ke na biyu wanda shine gazato na ya furan jaye wannan riwayar idan mun bi ta ba tabbata ba zuwa ga Ali bin Abi Talib sahabbai ba sa ganganci cikin kaifiyar ibada suke kirwa kansu sai abin da annabi ya dakatar da shi kun gane ko to ko ta tabbata kun gani ta annabi za a dauka ba za a dauki wannan ba dan kalma ne ya kafa wajen don ne sai to ai ga wani bangare na salatul fati ya zo cikin hakifa kuma abi ya faɗa na san shi sa duk kuka yi shiru kuna so ku dinga zanti da an ce alfati lima gulika وعن علي أنه كان يقول أن كربودك علي يا كسن سينا سوى صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين كذا نقول ما الشاهد على محمد بن على سيدنا محمد وعن عبد الله بن مسعود انه كان يقول عبد الله بن مسعود يا كسر اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على محمد عبدك ورسولك الشاهد بيتيب على سيدنا محمد إمام الخير ورسول الرحمة الحديث وعن الحسن البصري وانا هنا تكين تابعي كنا أن فتر تكين أجن صحابي بعدك يكاو بينا كفا مكا بياني ندى مسالي كو حسن البصري أنه كان يقول يا كسن سينا سوى من أراد أن يشرب بالكأس الأروى من حوض المصطفى wanda yake so a shayar da shi da cikakken kofi daga tafkin annabi falyakul yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa asharihi wa ansarihi wa ashiya'ihi wa muhibbihi fa hadha ma usiruhu min ash-shifa'i ibn hajar yake wannan shine abin da nake fifita in kawo maka shi min shifa daga cikin littafin ashafa mimma ya ta'allaqu bi hay'ati salati alayhi daga cikin abin da ke da alaka da kaifiyar salati ga annabi an sahaba cikin abin da yazo daga sahabbai wa man ba'dahum ko wanda yazo bayan su kaman tabi'ai kenan wa zikru wa zakara fihi da zalika ya ambaci wani abin da ba wannan ba cikin littafin ashifa amma wannan kawai na so in kawo maka yake cewa ɗalibin su ne tambaye shi kun bayyana da kyau a shahid a nan gudun cikin duk abin da qadi iyad ya kawo daga sahabbai din nan ko waɗansu daga cikin tabi'ai akwai kalmar sayyidina babu na'am ibn hadar ya ce eh warada fi hadisi bin mas'ud أنه كان يقول في صلاته على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين ابن مسعود يا كفن تينا فتن هكا ya kawo sayyidul mursalina al hadith wannan hadisi ibn hajar ce akhrajahu ibn majah ibn majah ya ruwaito walakin isnaduhu da'if sai dai sanadin sa da'if ne shi abinda ya bid'a ba sa so zumunci kenan sun tsada su kawo hadisi mu ce da'if ne har wani kafir aka aka aiko mun har gida aka ce to wannan ma da'ifin ne sarkin da'ifin ta hadisai to da ji muna jar ne faɗa ba mu muka faɗa ba wannan hadisi da'ifi ne wanda na riga ta gari wa hadisu ali al-musharu ilayhi awwalan sannan ga hadisin ali wanda ya gabata a baya yace akhrajahu at-tabarani shi tabarani ya rawaito bi isnadin laysa bihi ba's da sanadin da to ba da la ba'sa bi wa fihi alfazun gharibatun sai dai a cikin sa akwai lafuzza waɗanda suke garibai ne an gane ku rawaituha masruhatan fi kitabi fadl salati ala nabi yace na kawo su na yi sharhin su a cikin littafin fadl salati ala nabi ibn hazar ke wannan magana li abul hasan ibn al faris littafin abul hasan ibn al haris da nayi masa sharhi na kawo wadancan hadisi a can wa qad zakara shafi'iyyatu anna rajulan law halafa la yusalliyanna ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afdal salati mutanen mazhabin shafi'iyya sun kawo mas'ala suka ce da mutum zai zo ya yi rantsuwa ya ce wallahi a yau sai na yi wa annabi salati da lafazi mafificin lafazi ya faɗa haka suka ce mai fatariqul barri hanyar da zai bi ya kubutar da rantsuwarsa daga fadawa cikin kafara an yi salli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawa annabi salati da cewa Allahumma salli ala Muhammad ba su kawo kalmar sayyidina ba kullama zakarahu zakiruna wa saha an zikirul ghafiluna suka kawo wannan wanda Imam Shafi'i ya kawo a cikin farkon mukaddimar sulhulatin ummu ta hanyar ijtihadin to a nan gurin mahallu shahid a nan gurin suna ganin kenan in ka ce zaka wa annan mafificin salati mafificin salati shine wanda ba a saba mai a ciki sayyidina shine mahallin shahidin amma shin mun sallama musu cewa mafificin salati shine ka ce ala muhammadin kullama zakarahu zakiruna wa saha an zikrihi ghafiluna wa kaza wa kaza zuwa karshe wannan shine mafifici ba mu yadda ba mafifici shine wanda zai daga bakin annabi Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim zuwa karshe ba wannan da sarfa kun fahimta da kyau wato mun yi da bangaren magana su bangare ko mun yi musu rai وقال النووي إمام النووي يتي والثواب الذي ينبغي الجزم به أن يقال gaskiyar magana wadda ya kamata ta ɗauro a cikin zukata shine a ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kaga ya musu rabbi shi ma dan shafi'iyya ba abin da kuka faɗa dinnan baki ba ga wanda ya kamata a faɗa duk wannan magana ibnu Hajar ce fa ka ga yadda malam ka suke dauko maganar wanda ya riga ya dauko daga wanda ya riga yake dauko daga wanda ya riga yake kowanne yana kokarin kuma yace annabi ya ce ko sahabi wani ya ce abinda yan bid'a ba sa yake duk inda aka tafi aka take ba a kaiwa ga sahabi ko tabi'i za a samu wani rami a fada a faɗo wani mutum a ce al-sawmai al-kalabiti al-wane ne wane ne duk ka ji nisba wanda kai tunda aka haife ka baka taba ji ba idan ka tambayi tarihin sa sai a ce ai ya rayu tsakanin wani sako tsakanin sana'a zuwa hadara mutu a nan ya samu wani kogon dutse ya ta ibada shekara arba'in kaga ba ya da kamala ko aure bai muke a zan zai wasu ma ce yaran da zan goya dini wurin sa mutum da ya goran su zai shekara arba'in wato wanda ba sai aure ba sai ku ya hakuri ma'ana dai bai samu gama kamala ba ya yi shekara arba'in yana ibada dan Allah mai zai ci ya fi annabi da kawa annabi kuma ya aure da wani zo ce ni ba zan yi aure ba wani zo ce ni zan yi ta kwana yana azumi wani ce kullum suna azumin nafila annabi ce na fi ku tsoron Allah tare da haka ina yin barci kuma in yi sallah ba duka daren nake sallata ba ina azumi yau gobe in huta in nafila ne ba duka ne ko nake ba kuma ina auren mata wannan ita ce sunnata wanda ya kaucewa sunnata ba tare da ni za ce mutum ya kwana ya yi shekara arba'in wa yana sallan asubahi da alwalan litayi kasan baya da mace goro ne kawai annabi ya ce la rahmani ta fil islam baya da mace shekara arba'in yana sallan asubahi da alwalan litayi in ko yana da mace to ya zalunce ta yanzu ya kamata ma a yi kokoriya zai ya zama adali ko sauran gama garin musulmi ba ma wali ko wani abu da sauran ba na suna ba shi karama ba ya da wannan matsayin ma tukuna can baya baya yake da wanda ya aure kullum a tambaye shi kudin cefa ne abinci so uku a yini sabulun wanki sabulun wanka yana yin wanda da kyakkyawan niyya da wanda bai taɓa yin aure ba har bar duniya wallahi wannan ya wanda ya taɓa yin aure ya fi shi falala annabi ce dinari da ka bayar sadaka aka yaki da shi dinari da ka baiwa miskini dinari da ka ciyar ga iyalan gidanka yace wanda ka ciyar ga iyalan gidanka ya fi lada wajen Allah cikin hadisin muslim to ya shekara 40 bai aure ba sai kuma wali ne bai taɓa bayar da kuɗin cefa ne ba tun da aka haife shi kuma yana cikin kogon dutse baya zuwa sallan jami'i baya zuwa juma'a baya zuwa idi wa qad taqabahu jama'atun min al-muta'akhirina بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل على ثبوت الأفضلية فيهما من حيث النقل وأما من حيث المعنى فالأفضلية ظاهرة في الأول ibn hajar yace da imam nawawi ya mayar da martani ga manyan malaman mazhabar shafi'iyya da suka kawo lafazin salatin da ke cewa allahumma salli ala muhammadin kullu ma zakarahu zakiruna wa saha an zikrihi lil ghafiluna yace a a abin da yafi shine ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim ta'aqqabahu jama'atun min al muta'akhirin sai waɗansu daga cikin mutaakhiruna kuma suka zo su ba za su ci gyaran imam nawawi بأنه ليس في كيفية المذكورة فيه ما يدل على ثبوت الأفضلية تكفي كيفية القدا بي دكان سباع وتودى تكينون ونن تاخونا فللا فيه ما من حيث النقل تفسك الرواية وأما من حيث المعنى أما تفسك المعنى فالأفضلية ظاهرة في الأول شو سنة جنن ظاهر الظاهري لفظ فرقو يافي كيفية فرقو تافي فتو ده معنى ما ليتي والمسألة مشهورة في كتب الفقه wannan mas'ala sananniya ce ta shahara a cikin littafin fikihu wal gharad minha anna kull man zukira man zakara hadhihi al mas'ala min al fuqaha qatibatan abinda nake so in ce maka duk wanda ya ambaci wannan lafazza cikin malaman fikihu qatibatan yace gaba ɗaya a duniyar fikihu malikiya ne shafi'iyya ne hanabila ne zahiriya ne duk fikihu ibnu hajar ya maka jam'u duk wani malamin fikihu a duniya da ya taba ambatan wannan matsalar sai wa annabi sirati lam yaqa fi kalami ahadin minhum sayyiduna babu wani malamin fikihu da ya taba kawo kalmar sayyiduna sai dai sai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad shi yasa in dai littafin addini za ka karanta babu kalmar sayyiduna ka dauki itibawi daga nan aka fara kawo kalmar sai wa annabi sirati akwai kalmar sayyiduna a ciki ka zo ka koma cikin iziya ka tafi har muktasar duk inda aka kawo annabi sirati za ta Allahumma salli ala Muhammadin amma sayyidina in kaga an kawo to wannan ba salatul ibrahimiyya bane wani salatin ne daban kun fahimta da kyau walau kana hadhihi ziyadatu manduba da a ce wannan kari ya zanto abu ne wanda yake mustahabi ma khafiyat alaihim kulluhum hatta aghfaruha da hakan ba zai koyi ba ga sahabbai har a ce dukansu sun gafara ba su kawo ba ko tabi'ai dukansu ba su kawo ba ko malaman fiqh dukansu a ce ba su kawo ba wal khairu kulluhu fil ittiba'i ibn hadar yace alheri gaba ɗayansa yana cikin bin abin da annabin ya koyar karka kara wani abu wallahu a'lam fatawar da wai zuwa ɗalibin zikir kaga wannan fatawa ibn hadar ya mutu a karni na takwas ko karni na takwas zuwa na tara to gashi fatawar su kenan shekara wajen ɗari bakwai da yan fatawar ko ɗari shida da na da yin wannan fatawar amma yanzu in mutum ya kawo ta a birnin Kano sai a ce kai makiyin annabi ne kai ba wahabiye ne fatawar tun kafin a san za a haifi Muhammad bin Abdul Wahhab kafin haihuwarsa da shekara ɗari wato biyu zuwa ɗari uku kenan tuna an yi wannan fatawar a duniya an mutu قلت الباني وما ذهب اليه الحافظ ابن حجر رحمه الله من عدم مشروعيه تسويده صلى الله عليه وسلم في الصلاه عليه اتباعا للامر الكريم abinda ibn hajar ya tafi a kai na rashin yawa annabi salati a rashin sanya sayyidina a cikin kalmar salati ga annabi ittiba'a lil amr al karim yana mai biyayya ga wannan umarni mai girma da yanzu daga bakin annabi wa huwa allazi alaihi al hanafiyya shine abinda hanafiya suke kai kuma huwa alladhi yanbaghi tamassuku bihi malai ce wannan to kuma shine abin da yafi dacewa a riko da shi لأنه الدليل الصادق على حبه صلى الله عليه وآله وسلم dan wannan shine dalili na gaskiya da yake nuna mutum na kaunar annabi Allah kuwa yace kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa lidhalika qala al-imam an-nawawi dan haka imam an-nawawi ya faɗa ta rawda a cikin littafin sa rawdatu talibina yace wa akmalu salati ala nabi mafi kamalan salati ga annabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad zuwa karshe ila an gane ko وفق النوع الثالث المتقدم daidai da nau'i na uku da muka kawo a cikin nau'ikan salati darasin da ya wuce can baya walam yadhkur fihi siyada bai ambaci kalmar sayyidina ba a cikin sa sai mu dakata a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji da Allah ya yafe mana assalamu alaikum ta ba darasin da ya wuce mun zo cikin idan kuka buɗo in irin da wani shafi na 165 ne tahiyan umar ibn khattab tahiyan ursulati su tahiya ne cikin tashahud na umar waye ke kashewa ne tashahud na umar ibn khattab da muka karanta a baya wajen at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu lillah muka ce akwai kalmar as-salawat da muke tsammani akwai ko babu muka ce amma abin ci gogo waɗansu a littafin sa akwai salawat mu kuma namu lokacin babu muka ce abin ci gogo to shine yan uwa sun yi kokari sun binciko an bincika cikin littafin muwaffa wanda shi ma Sheikh Nasiruddin Albani ya yi ishara zuwa gare shi akwai kalmar as-salawat na rike wajen salawat wato idan ka ce at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah at-tayyibatu as-salawatu lillah kamar da yake ga cikin littafin al-muwatta na Imam Malik at-tayyibatu salawatu lillah ha kuma cikin littafin al-Imam al-Baihaqi kamar yadda wani shi ma ya rubuto mana shi ma haka wato akwai kalmar as-salawat at-tayyibatu as-salawatu lillah da haka wannan kalma ta salawat tabbatacciya ce duk wanda babu a cikin littafin sai kara ta zan karanto ku ji at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu sai ka rubuta as-salawatu wato at-tayyibatu salawatu lillah wanda shine babu a cikin wannan littafi duk wanda ya ji sai gyara ko kuma Allah saka muku da tsari da kuka binciko mutanen da dama sun yi tambaya dangane da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko shigar da sahabbai cikin salati ku gane akwai bambanci tsakanin salati cikin sallah da salati wajen sallah salati a cikin sallah dole ka lizinci kaifiyar da annabi ya koyar ɗaya daga cikin kaifiya guda bakwai da annabi ya koyar dole za ka lizince ta in za ka yi wa annabi salati a cikin sallah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم زوا haka kuma idan za ka yi wa annabi salati na bayan kiran sallah da ake yi nan ma za ka yi masa ne kalzinci ɗaya daga cikin kaifiyar da ya koyar haka duk inda ka samu wani wuri da aka shar'anta kai salati to kaga wannan daban to amma salati wa annabi lokacin da duk aka ambaci sunansa musamman a majalisin ilimi ana karantar da hadisi ko ana karatun qur'ani ko ana karatun wada ko ana yawan maimaita annabi ya ce duk bayan minti ɗaya minti biyu za a ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to a nan ba a wajabta maka ba faɗin wannan kaifiya ta Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad zuwa karshe a ce duk inda aka ambaci annabi sai ka faɗi wannan kaifiyar wannan zai wahala ga mutum yana daga cikin saukin shari'ar mu kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wusa to a sakamakon ta sai aka samu da yawa daga cikin magabata cikin malamai sukan takaita akan kalmar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da za su ce sallallahu alaihi wa sallam sukan so su shigar da alifin dan saboda kasancewar al sun zo cikin ambaton salatin da annabi koyar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan idan mutum ya wannan a wajen sun karatu inda ake yawan maimaita karatun annabi to shi kenan salatin sa yayi amma wanda ya kaifiyar can a cikin sallah kai dole sai kai kai wajen kaifiya wannan shine ansar tambayoyi wajen guda biyar da masu su suka rubutu wannan yake cewa a maganar annabi Allahumma salli ala ali abi aufa wannan na nufin ya zama akwai halacci kenan wajen ayi ayi salati ga wanda ba annabi ba wannan tambaya ce kwarai da gaske mai muhimmanci wanda ba annabi ba za ka yi masa salati a wurin da annabi ya shar'anta kai masa salati kaga shari'a ce ta tabbatar idan mutum ya kawo zakka kai masa salati ko ya ba su kai ne mai karban zakka din ko kai ne sa'in da ke tara zakka kana cikin yan kwamitin zakka mutum ya kawo za ka yi masa salati Allahumma salli ala fulan wannan addu'a ce an gane ko amma ka mayar da wannan ya zanto shi'ar kullum ka ga mutum kai masa salati wannan baya cikin koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka sama take ta inda shari'a ta take ta mana sannan kuma za ka yi wannan salati da niyyar addu'a ne ba da niyyar ba da labari ba wanda annabi kana iya masa salati da niyyar ba da labari da ka ce sallallahu alaihi wa ala alihi ka kawo fi ni ma bi kaga in ma ya zanto ma bi ne kana nufin addu'a ko ya zanto ma bi ne kana nufin khabar to ba ka iya ba da labarin Allah ya wawa na salati sai sai in ba annabi sallallahu alaihi wa an fahimta da kyau wani kuma to wannan da yana jin ita ce tambayar karshe da ta shafi darasi sauran mai tambaya kan wankan janaba wankan haila sai ka samu darasin da ake magana wankan janaba ko wankan haila wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi